الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم talata ashirin da takwas ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira na ba alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da tamanin da tara za mu tashi darasi na ɗari da casa'in daidai cikin kitabul imara mun kuma babu mun fara babu kaifiyati bai'atul nisa babu da yake magana akan yadda ake yi wa ba mata mubaya'a idan sun musulunta hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da ɗaya za mu kai zaɓi da lamba ta 392 mana yake babu kaifiyati bayatin nisa babu ne yake magana akan kaifiya yadda ake yi wa mata mubaya عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga rana aisha matar annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kalat tace kalatil mu'minat mu'minai mata sun kasance idza hajarna ila annabi sallallahu alaihi wa sallam idan suka yi hijira suka tafi gurin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yamtahinuhunna to duk wanda ta zo bayan riga an yi hijira sai ta kawo kanta da sai annabi ya gwada ta jarraba zuwa shine al-imtihana in yamtahinuhunna annabi yana gwada sai jarrabi ya qulu Allah ta'ala Allah da kansa yana gaya mana aya ta goma cikin suratul mumtahana ya ayyuhal ladina amanu idza ja'aka al-mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin yake fa in alimtumuhunna mu'minatin yake fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha alaykum an tankihuhunna idha ataytumuhunna ujurahun ya Allah madaukakin sarki yake wala tumsiku wala tumsiku bi aisanil kawafir was'alu ma anfaqtum wa yas'alu ma anfaqu sai ne zalikum hukumullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim shine karshe ko wallahu alimun hakim Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya idza ja'akumul mu'minat idan mu'minai mata suka zo muku bayan kun yi hijira sai mace ta kawo kanta ta gudo daga maka ta dawo madina muhajiratin tana da yin hijira sai Allah yake fantahinuhun to a gudan dan a tantance cewa da gaske ne ta musulunta imanin da kaso da shi na gaske ne ko dan sanali sai an bambance yaji Allah madaukakin sarki yace fa ina alimtumu Allahu alamu bi imanihim amma ko kun gwada din Allah shi ne wafi sanin yaya imanin ke yake domin za su iya bayyana muku a zahiri amma a zuciyarsu sun ɓoye wani abu sai Allah ya ce yana sane da imanin in ma sun faɗa ku yau ku karɓi zahiri kawai shi ne Allahu alamu bi imanihim fa ina alimtu mu'minna mu'minatin Allah yake idan kun gane a fili sun bayyana muku su mu'minai ne wala tarji'uhunna ila al-kuffar to kada ku mai da su gurin kafirai ta zo ki wallahi ba mai da ƙarya take yi dan ta kubuta ne kawai a maida ita gurin kafirai kar ai haka to sai Allah ya bada jarabi la wunna illul lahum su waɗannan matan ba ta halatta ga wayancan mazan da ta gudu ta bari ba kafiran nan ba ta halatta gare ta ba tunda sun zo sun je sun musulunta to bai halatta a mayar wa wasu kafirai ba su ci gaba da mallakan me yasa walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina Allah ya zau bawa kafirai karfin zartarwa akan mu'minai wa shi za aka hana ka aure kafirai ni da hannun kitab saboda kawai yanzu musulma ta zo ta aure kafiri ya rika ba da umarni ne a sama kenan domin Allah ya ce a rijalu qawwamuna wannan dalilin yasa aka ce to bi halatta su matan ba su halatta ga mazan ba wala hum yahilluna lahum sannan su ma mazan ba su halatta ga waɗannan matan ba duk biyun Allah ya kore don a ƙarfafa kalma cewa kawai ko ta wace hanya ba za a mallaka musu su ba tunda su su musulmai ne su kuma kafirai ne a ai ba zancen idan ta gudo ne tana a cikin wani aiki ne ta zama baiwa an aka kama ta a gurin yaki tana karkashin kafirai aiki ne ta zama baiwa shi ne ta zama baiwa amma idan ta tona gurin kafirai ai ba zancen yanzu mu ba kallo muke baiwa ce ko ba baiwa ba kawai mu ƙarniya muke kallo da gurin kafirai take yawwa saboda haka idan ta faɗo hannun musulmi shine hukuncin ta ya canja to shine Allah madaukakin sarki yake um la hunna illu lahum wa lahum yahilluna lahum wa atuhu ma anfaqu sai wannan tazo kafara sai mutum ke biyo ta yazo yace matar ta ce ta zo nan sai a farko Allah yake falatin bi awunna ila al-kuffar to yanzu ya za a yi sai Allah yake ku biya su kudin da suka kai kan da zai aure ta nawa ka kai haka za a ga maka dubu ɗari ne to ga dubu ɗarin ka amma ba za a baka ita ba shine wa atuhum ma an farko ku ba ka abin da ke kake eh wala bina alaikum an tanke hunna ku kuma yanzu da kazo an biya ki babu laifi a gare ku ku ku aure idan ta gama iddata sai jini to kai za ka iya auren ta yanzu shine wala bina alaikum an tanke hunna idan atinki hunna ujurahunna kaji wani adalci sai kun ba su sadaki sai kun ba su sadaki wala tumsiku bi aikamil kawazin sai Allah ya kada ku ci gaba da riki igiyar auren kafare a karkashin ku kar ku ci gaba wasalu ma anfaqtum ku tambayi kawai abin da kuka sake an gane ko wanda ya kadu ma an faku su ma kuma tambayi nawa suka kake tsakanin ku da su in dai kafira ce a karkashin ku ba halin kitab ba to kawai su idan suka zo wajen ku ce to nawa kuka kake da wannan kafirin da kake zaune da ita in kuka faɗa sai a biya ku su ma kuma a karkashin su ne tambayi nawa suka kake kafira ta zo karkashin ku a biya su idan kafira ce ku ba ita ta kawo kanta ba kike neman hakkin su za a ba su domin kaida abin da ya fara sulhu da jiya shekara ta shida ai da aka zo a shirin da aka rubuta na farko da ya fara fata musu jirai shine cewa duk wanda duk wanda ya gudo daga cikin kafirai ya taho gurin musulmi sulhu shine a yadda cewa za a miƙa wa kafirai za a maida shi amma idan daga musulmi ya balle ya koma cikin kafirai to ba za su dade shi ba in ka kalli wannan a fili ai ka san zalunci ne zalla mu idan idan namu ya gudo daga cikin ku ya dawo gurin mu sai suka ce mu ɗauke shi mu bayar musu idan nafi namu ya koma gurin su sannan wai mu baki hadisin misra bin makrama ai ya nuna wannan sai a baya cewa abin da suke ce kenan shi za su sahibi dan amru shi ne dama jagora ya rika rashin kunya a wannan lokaci ya ce kaza ya koma haka ya rika yi ana haka annabi ya ce shi yadda abu jandil ya ballo da mai ya to a gurin yana zuwa ya da cikin musulmi yana kan wahala sun suka nuna shi da cikin tura daya annabi yake ku mika musu to saboda haka wannan shine sharadi na farko da ya fara so sa mu'mine rai bayan ko kuma ce na biyu domin na farko shine zuwan su suna biyo tafiya kilomita misali dubu biyu saura ɗari da hamsin mu je gari ku ce ba za mu shiga ba saura kilomita ɗari da hamsin a cikin tafiyar kilomita dubu biyu ku ce ba za mu shiga ba ai zalunci ne zalla kuma wannan garin da muke so mu je garin mu ne mahaifan mu ce a nan aka haife mu to kaga wannan ma annabi yake shi hakuri to sannan kuma aka zo aka yi wannan to shi da Allah madaukakin sarki ya bada wannan sharadin to duk wanda ta gudu ba halu kitabu ba kafara to ga sharadin da za a yi wannan da Allah ya ce idza ja'aka almu'min ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akum almu'minat ya ku wannan ka bada gaskiya idan mu'mine mata suka zo muku ban ta ayyuhunna ku jarrabe shi ya za a jarrabawa Abdullahi da Abbas yake sai a ce tarante tarante da Allah imani ne dawo da gidan wasu ka ce rantsuwa ya tana karshen ayar karshen surar ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu ya kai wannan annabi idan mumina mace ta zo ma ko mumine suka zo ma yubayi ainata dan shi ba mubaya to shi ma mubayar ala Allah yushriku billahi shay'a akan cewa ba za su yi Allah shirka ba da komai duk wani abu da zai yi ba shirka shi ya za a yi mata ba za ta gurin boka ba kasuwancin da ne kare ba zuwa gurin boka sabani suka samu da wata ba zuwa gurin boka duka domin sai da kama yadda ake wada ita ce lamba ta farko da mutum ya take ya kowa zuwa ga Allah yana yin ta to duk garin nan za a haɗa ya mata Allah duk garin nan kowa ya zo sallah kowa ya rufe shagon zai ta sallah maza da mata wallahi Allah wajen ya ce babba kaga dai ai magiya ake wa Allah idan aka zo wajen gawa aka tsaya akan ta magiya ake wa Allah ya ubangiji wa da bawanka in mai laifi ne muna roƙon ka yafe ba duk wannan fa magiyar ake yi in mai aiki alheri ne Allah madaukakin zargi ka tsara masa cikin abin da ake gaya wa Allah ke bawanka ne dan baiwar ka ne kaza ne kaza ai sai an kanna kai amma Allah idan yana shirka sai Allah ya ce ba zan ba kawai ba zai ba a yanzu duk da mandela ne ba sallah aka yi masa ba ai ta ga ana magana shugabannin kasa nawa aka ce sun je tamanin ko tamanin sun je sun je kan gawarsa amma ba ruwan Allah ne duk duniya ko wanda gari an je amma ba ruwan Allah duk yawan wannan mutanen domin tare yuri yuri to ba shirka shi za mu je faɗa ina yawan gaya wa mata mun muna tattaunawa matsala ta shirka ko malamai ta sun yi sabani wani malami ya ce kaza shirka ne wani ya ce ba shirka bane to karki karka yi wallahi domin za ga abun baya cikin abubuwan da suke na wajibi a musulunci kane shi kawai kai harkar ka domin ita matsalar shirka ba a remedial a wuta ba kuri ND ba kuri NCE dini ko ba ke cikewa da ran dan kiri za ta shiga wuta in ka ka fita hatta ya lijin dawal bi sannan siya sai dai idan raƙumi zai fita ta kofar allura nan wa alfu nan saboda haka ba maganar shirka da abin da ya tawo da shirka ba ruwan kare shine Allah yi shirkina billahi ta'ala nabi wala ya shirkina ba tata saukan kayan miji bai sani ba ki dauka a cikin burga ki rika bayarwa tatar sai dai shi ya ba da dama akwai wanda za ka kamar da iyaye suke yi a da za ka ganye je shopping da a shekaru kaɗan haka amma yanzu saboda yan boko na zamani shi ma boko na zamani sun zo za ka komai alfididdige ke da idan mai gida ya je shopping ni da ƙananan shekarun mu mun san wannan in ya yi shopping sai ya biyo sabulu daban na matar gidan da za ta riƙa yin kyauta saboda baki ko sai ga an ɗauko sabulu guda ɗaya joy ko imperial an bayar an ba wa dattijo ko an ba wa baki amma yanzu ita na hakan ma ta kanta duk Allah kuwa sabon ba ka tsoro an gona ga ina tun zama mewar kamin ɗanka ka dawo ta ban mana kai ka dawo makaranta an gane ko to saboda haka wannan shi ne na kan ma kididdige ke ya rika faɗa kenan ba je kana yaushe na za mu ki zabu ne ka za ka faɗa to ga abin da ta ra'ayi kyauta akwai wanda take mun complain cewa wallahi eh me aiki ce me aiki ta ɗau sabulin ta yi amfani da ragowa da ya zo in ta ji masifa ta yi rike me aikin ku banda rigima ya kamata in kun ji wani jiriyar ku je mata kaza ko da bai kai na ku kanki ba ita ma a bata wanda za ta yi wanka ne to irin wani abubuwan su ne abubuwan da wato wato duk gaba ɗaya talaucin zuci da na hannu ya kama mu amma magabata a da ba sa rasa abin da za su ba wa bako yanzu za ka ga ba birni ba kauye kauye da an kaje sai ka zo da kaji yanzu ka je jira sai ka kai musu kuma da kwanzani amma yanzu za ga mutum ya je kauye sai ka kasa bambance da wanda ya je jan gudu sai wanda ya tafi kauye Allah wani ma bai wanda ya je jan gudu zai iya yi ya ya dawo su ma yanzu sun zama ƴan kansu to duk abubuwan sun lalace gaba ɗaya to saboda haka ba a ɗiban kayan miji a baya amma idan ya ce wai ajiye ya ce wannan za a iya yin kyauta da shi shi kenan kuma wannan yana kawo albarka da yawa amma duk da yanzu ba a yi har abin da kai har abin da yara in sun je kai da matar gidan ranar juma'a ka san da ana yawan juma'a sai zuwa nan juma'ar tana da abin da za ta iya ba wa yara kyauta domin an ce mata kuma abin da ba ma fahimta shi ne sauke sawa iyali ba ko buɗi yake sawa kai ma buɗa ma Allah ya in dai kana ke ta sawa iyalin ka sai Allah ya ci gaba da buɗa ma amma wani gani yake ko wani wai mata gida wai har wai economic haka ta samu rawar economic ne saboda tsabar mun da jiji komai kuma nan ke gantaka har sai da ne faɗa ni fito ƴaƴan ma wasu sai rike wai baba economic kaga wannan jigantaka da ya kun fara sawa yara me yake kiransa in baban su ba daidai ba ne daidai ba ne ko abin da aka ce ne yin fitru sa'atin in yana da shi yayi in babu a gane babu shi kenan aka musulunci yake idan da akwai to a gane akwai in ba babu din nan to babu amma ko wanda in dai akwai to iyalin sa ma suna ganewa lalle yanzu akwai in babu kuma babu baya zan takura to haka ya ji na'am na'am a wannan wajibi ne wala tu bazil tabdira akai amma wazarin to nai wajibi ne kai horo ma ai kaga dai magana ga sunan ni ba nace idan aka zo in aka zo mai junan ta kunno yana shi hudun nan sai Allah ya tambaye ta alai magana ga alaji yawa to zo da haka na uku a jaraba da za a duk matar da ta zo ta baro maka ta zo Madina dan sai mu baya na uku shine walayi zinila to za a ce da yake to ba zina kin yadda ba za ki zina ba ina yi wata tabi'i hindu a tama musulun ta miƙe ta ce a watan shi nuna kaurati ya rasu da Allah yanzu ya ya tana zina ko a gurin su ko a kafurai wai ya ba sa zina sai dai baiwa amma yanzu wata taranci ta ce ta rantse da Allah na ga ɗan kilifin zira duk wanda ya auro mace wa wanda ya ce ce budurwa ya auro rike wannan ta muna na mana da su gaskiya saboda a cikin sakin din da take ne take dauka duk duniyar ma ka take yawa ya gurin da take nan take kallo domin a cikin shekarun take ko wace ya ka zo zama aka za a gani su ta faɗi irin shekartaka da take sai ka dauka ba duk duniya haka yi domin abin da ta sani kenan ai ta makafi ne kaga da aka zo da su sai aka ce kowa ya taba cikin giwa kaga wani da ya tashi taba zai taba hanci wani baya wani jela wani kafa to shi ne kowa aka yi bayanin abu sai ce ya kai kafa giwa to yi abin da ya sani kenan duk wannan makafin wani kuma ya ce ya kai hancin giwa girma domin ita ya sani kawai da ya taba aka ce ne wannan aka ce hanci to sai ya dauka duk wani abu da zai za a gaba ka gani bai kai wannan hancin girma ba sau da aka iya ta ta duniya ke ya ta ta duniya ke sau da aka wato walaye jinina ba za su yi zina ba na hudu walaye katunna a wula da hunna ba za su kashe 'ya'yansu ba wanda suke ɗauka a cikin dan za a ga wata sai cikin ya ji mafi ta ta zubar ba tare da sanin mai gidan ba shi ne wala yakun na aula da wani ta duk malamai sun hada kan duk cikin da yayi wata hudu aka zubar da shi an kashe shi sai dai idan kawa aka bayar tsakanin likitoci da malamai cewa dole a kwaci daya idan aka bar cikin nan to akwai probability za ta iya mutuwa misali saboda wata larura to wannan sai a zuwa domin adal zikir sun yanke hukunci to shine wala yaqtulna kaje da kuwa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wala taqtulu auladakum min imlaq mun ja bayanin wannan ayoyin ne khashyata imlaq dan jin tsoron yanzu aka yi shi a ɗan uku albashi na 2022 kuma har yanzu ga komai ya tashi amma har yanzu misali to me za ku bari dan yanzu ai sai ku je ki dau mataki a sami abubuwan da za a sha kakkitin ne shiga shike na amma sai da ya samu to dan jin tsoro ni ne imlakin kuma dan talaucin da kuke ciki to shine shine wala taqtulu auladakum khashyata imlak ko min imlakin sannan Allah madaukakin sarki yace wala yakunna auladuhunna nauti kenan wala yatina bi buhtani yaftarina baina aydihinna wa arjulihin kada su rika zuwa da kire kire wanda za su kirkiro shi da hannunsu tsakanin hannu da kafa misali anan shine idan mace ta ga dama tana da aure ta fi ba wa kanta license na ta yi gina don ba za a gane ba ba za a gane ba shi sa wannan wata tattauna da aka yi da wasu mata da yawa waɗanda ba sa tsoron Allah in suka yi aure to license suka samu na zina sun faɗa akwai matar da ni da ita muka tattauna ma'aikaciya ce ta ce gaskiya ne ita tana neman za a yi mata promotion ta ce ba ta san sau nawa aka yi nemi cewa sai ta ba da kanta ba sannan za a yi mata promotion kuma da yake wurin mutanen nan ne tace wallahi malam kawai Allah ne ya kiyaye tace dan wato an kai gabar da shi dan ya kusa tasiri a kai nan tace kuma ba wai ni kadai ba ce da yawa haka ake tace ke kun ba da kanki za a yi ba za za a yi promotion ne ko kina son canjin gurin aiki daga waje kaza a mai da ke kuru-kuru ta ba ni misalin wani wanda na zan yi a wajen da masu mukami ta ce akwai randa kawai yana shigowa kawai magana ya mata tun da rashin samun kan nasu wani lokacin yawa yake yake kawai motar ta irin mai tilci an rufe da bakin abu kawai yana tana shiga tana zama kawai ta yi dafa ta ya dora mata shirki sauka iya wannan yake kuma in zaki bani haɗin kai zan ba ce duk wannan abin da yake nema wani abu take nema a gwamnati yake duk zan zan zan yi aburoje wannan fa da bakin da take fada da bakin ta saboda haka akwai kaubi mai yawa masu rauni a harkoki ko neman aiki ko neman admission da ana samu wallahi ana samu akwai wanda su dabi'a su kenan kawai yara suke so su zo ko ko kuma waɗanda sababbin yankan rake da ma level 1 2 su suke kuma wasu za ka ga a cikin lakcarori ma an san an san wani kawai ɗabi'a su ji kaza yake yi to haka a ma'aikatan gwamnati kowace sakta idan ka je a ko da ba ta gari ne suna nan su aikin su kawai ya za su yi amfani da wannan damar da Allah ya ba su wajen cutar da 'ya'yan mutane to shi ba su ke mamaki kaza kuna neman aiki mutum dari sai a ɗebi mata tawanin a ɗebi maza ishirin wai waye Allah ya ɗora wa haƙƙin ciyarwa ne to su waye kuka mata a bawa aiki ba za ya kamata ku bawa aiki ba mata ba tsakani da Allah domin namijin nan shi zai auro mata hudu ita maza nawa za ta aura namiji daya to amma saboda dan habar yanzu akwai wata kujera da wata ma'aikata da wani yake gaya wani yake wallahi ko irin NGO ne su da ma ka san ba ruwan kuɗi ake samu mai yawa da aka zo ga wanda ya fi cancanta ya kware amma suka ce su mata suke su kurukuru wallahi suna ji suna gani dole aka hakura aka ɗauko mace wanda ya ji ta kwarewa ya ji ta komai ita ake bukata domin ka'idar dokar daga da haka ta zo cewa mata ake ce su ake ganin yawa haƙi ko saboda haka akwai matsaloli masu yawa kuma wannan ba wai ina magana bane akan cewa duk inda ka zama aikaciya ba haka nake nufi ba ba haka nake nufi ba amma ina so in gaya ma saboda raunin su ana hilatar sosai wallahi saboda raunin su ana hilatar su matuƙa ko da bakin su suna faɗa zo da haka wannan shi ne kaga lokacin da zaka zo ta tashi da yake biyar ta ta tafi wani gari ta ce ta tafi aiki wani gari kuma alhali wani gurin ta tafi domin tana da aure lokacin da zaka je idan za a yi ta neman ta yanzu in ciki ya shiga ba kai ba za ka sani ba domin tana da alwalabi da jirai kai ba kai saka kore dan da mata ka take ne cikin da wato ta dauka ta cewa danka bane bai kai zama musulmi kun taba sakin labule da ita to danka ne in ka zau ka kawo da shi to yani zau ka ku ana zuwa yani da ya ba shi da Allah yake ja musu kunne kar su zoma domin za ta iya shigo da shi sai baka sani ba shi za kullun nake bawa matasa jawara kakka auruwar da take mutuwar kan wani ba ruwanka da shi baka tatturo na wa ko ne Allah in dai wani take mu ba wanda ya dage yanzu kaza da babata ta hakura har ka so mu to kai ma yin ina ne da an ce ba a san ka an yi abun mamaki kawai sai ka dage ita kare ce wace mace a yanzu tana son kama yaya kuna buga abin lantana wai wani take so yanzu kawai iyayen da suka fi karfin ta har ka soma wallahi kar ka soma ina gaya ma kar ka soma in dai wani take so ta furta ban mata shi Allah ya sa albarka kai ma Allah ya baka wata ka zauna a haka amma wai ko a mutu ko a yi rai kanka yi wannan ka ce a ai kana nan ba kuma kana ta addu'a ka ga iyayen da za a jawo kanta za ka gane za a jawo kanta saboda haka ya kamata a kiyaye a kiyaye to shine wala ya atina bi gutani yaqrinahu baina aydihim wa arjulihim na kanke sai Allah yake wala ya atina ka bi ma'ruf kar su saba ma cikin abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta duk abin da yake na shari'a sanan nan abu annabi ya ce ai kaza Allah ya ce ai kaza to kar ka saba masa kai wannan abu to idan suka cika wayannan sharadan sai Allah ya ce fa bayi ahunna to kai musu mubaya wa tagfir lahunna Allah ka nema musu gafarar Allah madaukakin sarki inna Allah ghafurur rahim kalla Allah madaukakin sarki mai gafara ne rahimin kuma mai jin kai to kaga nan shine famtahiluhunna din wayannan ayoyin shine famtahilu ka gwada shi Allahu a'lamu bi imanihim Allah yana sane da imani fa ina alimtum hunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar in kun gane kun gane cewa kun san cewa mu'mine ne kar ku mai da su zuwa ga kafirai la wunna illu lahum matan nan da suka kawo kansu yanzu aka gwada su ba ta halatta ga wayancan kafiran ba wala hum yahilluna lahum su ma mazan kafiran ba ta halatta ga wayannan matan da suka kawo kansu aka gwada su a matsayin mu'mine ba wa atu ma anfaqu su faɗi nawa suka kake ku biya su kawai shine wato munajina alaikum an tankihunna ba laifi a gare ku ku aure su amma idza ataytumuhunna ujurahun in kuka ba su ladan su da rai wala tunfiqu bi aysami sawati kada ku rike igiyar auren kafirai a karkashin ku wasalu ma anfaqtu ku tambayi abin da kuka kashe kawai akan a biya ku ku ta biyo sai dai musulun tare wani ya salu ma an faɗu su ma tambayi abin da suka kashe na wayannan matan da suka gudu zalikum hukumullahi yahkumu bainakum saboda haka wannan hukuncin Allah ne da yi a tsakanin ku ji Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne hakimun kuma mai hikima saboda haka da hikima yayi wannan abu kaga ai san gurin da kai da amun da dina utul kitaba ilmin lakum wa da'amukum su wannan ahlul kitabi ne wannan fa kafare ake magana to wannan shine abin da ayatu shine ila akhiril aya zuwa karshen aya da muka biya ne kana da Aisha na na tafi na na Aisha tafi ban ban na kada bi hada shirki min almu'minat duk wanda ta tabbatar da wannan sharadin daga cikin mu'minai mata faqad aqara bil mihna to ta tabbatar da jarabawa ta ci jarabawa kuma da sai da wayannan na ga wa fara sai kin yadda yake ki sai annabi ya mata baya annabi baya tsora hannunsa da nan a kawai karba yake da baki ake fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza aqarna bi zalika min qawlihinna annabi ya kasance da suka tabbatar da wannan da bakin cewa yi mun tabbatar mun yadda da duk wannan sharɗan ayoyi قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي يتي da su in kalifna to ku tafi faqad bai'atukunna nay muku mubaya ana na karba la wallahi ana ga tace la ku saurara ba haka bane wallahi na rantsi da Allah ma makkati da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya damra atin qattu annabi bai taba hannun annabi bai taba taba hannun wata mace ba sai tsabar wayewa wayan da gaisa ake da mata saboda ka waye saboda haka duk waye waka ko akan kwano aka haife ka amin ya Allah haka ko ko sabis ka je ka ce yanzu kai magana ka ce kai addinin ka ba a bai ka dan anan ne za ka gana zuwa wace baka waye ba kai graduate da kai a ma lida kar ka soma Allah da yake Kano yana nan a Enugu kar ka dauka wai akwai ibon Allah baya nan yana nan hagwara wannan ma sun kure ai kakka da kan banta muke a nemi akan ɗaliban nan baka ji wani ya ce Allah ya jire mu bane sai abu ai yanzu a makaranta abin ya zama guri bane ran kai dade ya zama ruwan dare kai ta ake da ƴaƴan mutane to kai Allah ya zo ki na ba da dariya wallahi ko ba ki ranka ba to Allah ya zo to ka gani ba za a sabon garba ko ba gidan ranka ya dade ba Isa kago ƴaƴan ku da kuke Allah sai ta yi kai ke da kago wani mai mai tsatsan wanda ya zo da ya tafi kai jiya ka Allah ko ka gaya ba kai ka ce Allah ya yi ban ba ni hadin da ita ka fara ta kan zannan kuma ita ta sun za ku gabu ka kamata dan za ka goni ya jero da ita in ji aka yi loka aure sai ta fi karfin sa ba amma ya to sai ma ta wuya yake yana fito suna me za ka yi mata kana gani kai mar magana ni haka duk iyaye su danka akan wannan duk yan unguwa su danka akan wannan tsarin cewa kai ba a tare ma ya a wurin da za a kai ba wanda baya bane da gidan a je a tambaya a danka akan wannan amma wayannan masu kararan wandunan ka bari suke ta tare ba a hanya ko za ka dawo mai dan wani yana magana inda ka san wahayi ake ba Allah ko furta baya yi daga nan ko a iya yawo baya yi. ka ganki ya zo a islamiyya ku shafa ma ya kasa karatu layi ɗaya amma in ya tsaye da ita ya rika magana waye kake nuna ni duk sun zan kan sun na gaya ba wallahi sun sani ka zo ka kai yawo kurkuru kai ta fama a karatu ya kasa tsallakewa amma in ka kai yana magana da wuce sai ka ɗauka wahayi ake ba yana zuba kamar kanya saboda aka ji yara ta kaka wai na yaran da koya musu suke cewa ba matsala cewa cewa budan an gaita ai ba komai haka da yawa private school yanzu Allah sani ne yau ba Allah ana gaita da yaran Allah Allah ya mu ko kariya ne ai iyayen da ke ga gwara su rika bi zuwa wata duniya suke wallahi ana gaita da yaran ku a private school ana gaita da kana ganin ta kai kaje ka aje ne ka lafiya lau bari ka jira a gaban an kula yi ba abin da zai domin fit allow yayi zuwa dai kawai ba komai fit allow akwai makarantun da ma har hoje nake ba komai amma dan wai ba hot ba eh ba hot one ba wai shine ne za a ce ya halatta ai hoje but not hot one har da wani tsari Allah ya kawo. Haka fa yanzu tarbiyyar ta zama. Allah ka tafi mu. Am am am an mai da ita wani gurin. To shine nana ya tace Annabi bai taba taba hannun wata mata ba. Gaira annahu baya'ahunna bil kalam. Kawai dai Annabi ya mutu mubaya'a da magana. Da zanci wallahi na rantsi da Allah. Nana ya ta kuma rantsewa. Tana so ta exonerate mijinta. Ai da ba Allah ya wanki. inda annabi zai rike hannun ba kowa ya san cewa shi uban kowa ne amma shi ana so a baka misali man akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i annabi tira da aminci Allah ya tabbata a gare shi wato bai daba rike wata mace ba illa bima amarahu Allah ta'ala sai da abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi shine musu mubaya ta magana kuma hakan ne ya qulu lahunna idza akhadha alayhinna kad bay'atukunna kalama abinda annabi yake cewa da shi dan zai musu mubaya sai ce ne muku mubaya amma da magana ne muku mubaya na yadda kenan amma maza ku tafa ake za ka zo ka dora hannunka akan nasa amma mata sai ce to shi kenan jiki mun yadda Allah ya shirye mu babu bai'ati ala sam'i wa da'a fi makka da'a babu da yake magana akan mubaya akan ji da bi da biyayya sai abin da yake take da gurgurdan iko iya iyawarka ana abdullahi bin auna radiyallahu anhu ba ka kunna idza bay'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa da'a mun ga tace idan muka zo muka yi wa annabi mubaya akan ji da biyayya ya kula da na annabi yana cewa da mu fi masalata kai mu baya a matsi iya iya warka gurgurin iko ba sai ka dora wa kanka za ku ga ko addini za ku wanda yake zuwa ya daga baya kasa hudu za ku to ihu waye da yawa amma addini kullun kana ƙara gaba kana ƙara gane saukin ka aka mutunci mutunci ne da yazo ba kana kallon su sanyi aka shigo kai alwala kai wanka tun da safi tun da safi ka sa safar kan dai baka cire ba to duk alwala idan ta kare in ka zo ka sake alwala kawai ba alwalar ka musafa ka wace ka cire ba saboda kawai za ka yi ba sallah biyar haka ba ka dama sauki ne sauki ne na gaske saboda ruwan nan wani ya fi jin sanyi ta kafa ba kuma yana ma shiga musamman masu guri da tayi da waye sauki ne idan ka kuma wanka ko kuma za in ka gada ma sai ya wuce haka za ka rike in ka tafiya kai ba za ma kai wanka ba sallah goma sha biyar za ka yi haka ba tare da ka tira sallah ba sauki ne in ka ka tire to jaraba ce ta kama ka zo wanka ko kuma wanka kake so kai domin wani lokacin sau da yawa ma an kai wanka ana sanyi kana da gidan sanyi to saboda haka idan kai duk wanka kawai tun da wanka ya kamata kullum ka yi ko eh wani ya ce in zan yi zo kwana bakwai ya zo kake ko ya ce yi wannan kwana bakwai ya ke wanka ba ko ni akwai wani abokin mu da na sani a yanzu ya aure dole ya rika wanka akwai jamfiran kazamai ma irin su na ji jiya ana hira da wasu a rediyo ana tambayar ka irin me ake cewa masu tambayar kan hanyar nan wasu take cewa budurwa ce ana hira da tana wani a kwana uku take ba kai ba kai wanka kace dan canja ta hawo da fuskar ta ja ba mai ita gudu ba gane ba ce ki ba ya take sai da turare take yi to ai ma shi rajin wanka ko ka dai da turare ai audio din yana canjawa to da haka wannan shi ne musaukin musulunci ke ya baka dama yanzu a wannan marar da ake ciki yanzu in kai wanka ka ta safa in dai kayi alwala sai in dai kayi alwala za ka ta in dai saukari in dai ka zo alwala kawai ka shafa kuma safar ya sama ba wai da suke yi mun sha ba da misali a karatun mu na gidan tuba mun bada saboda kawai za a shafa ya ita ba wai har da kasa ba sai na ne ke da addini ra'ayi ne da sai a shafi kasa maimakon sama amma da yake ba ra'ayi wani annabi yake a shafi sama kawai ta ga kasa shi ke ɗauko da shi da yake sama ke shafa kawai dai ka baka ta wuce idan zawo ka sa wannan da mata suke ta yan mutum nan a sai ta wuce idan zawo kuma idan to yaji wata da yi ba sai da yawa ba in ta yaji in ta yi ta yaji ma ai ba za ka ji domin sosai ba yawa agwar a samu cikakkiya to shi ne wannan kaga fi masta da aka iya iya war kala yi kallibu lahu nafsan lahu ta'a musulunci kenan sauki ne babu bayani sunnul bulugh babu da yake magana akan shekarun balaga shekara nawa ne ka balaga to shi ne zai faɗa عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد عبد الله بن عمر يأتي النبي عليه الصلاه والسلام a watan shawwal ne a shekara ta uku bayan hijira an gane ko annabi alaihi salatu wassalam wato aradahu yawma uhud ya bujiro da shi ranar da aka yi uhud yana dan shekara wato goma sha hudu sai yake amma fa walam ne yujibni annabi bai halatta mun fita yaki ba ya kira ta ranar uhud saboda haka da ya zo shi wani umar din saboda kananan shekarunsa ya ga shekarunsa ja wani yake kuma ba za a je da kai ba sun ba a rada ni yau mal khandak amma da shekara ta zagayo za a tafi khandak kuma wa ana ibn khamsi ashara ina shekara sha biyar fa ajazani da annabi ya halatta mu yake yanzu za ka iya zuwa shi ne wala yake ce shi ne ke sunnin sunnun bulugh shekarun balaga zai iya yiwa wani kafin ya kai nan ya balaga amma dai in ya kai ko bai fara mafarki ba to ya balaga shine abin da ake ne a an arabahu annabi ne bujuro da shi kamar ka a kira mutum zo mutum sai da yazo kuma ka ga ai a ce da kai ba eh anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arabahu yawm uhud ya bujuro da shi ranar uhud wa huwa ibnu arba'i ashara sana kadan yi jizni to da yazo aka gama tantancewa kamar tikrin da aka sai aka gabi tantance wato koma sai ka kai shari'a babu nahi an yi sajira bil muqhadi ila ardil kufar babu da yake magana akan wato an yi hali da cewa a tafi da alqur'ani garin kafirai idan khifa wa uqu'ihi bi aydihim haka imam maliki idan ana jin tsoron fadawarsa a hannun shine tsoron idan ana jin tsoron kada su dauka su wulakanta shi أنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى إلى عبد العدو كأزو أموت أو حديث cewa annabi alaihi salatu wasallam ya yi hani a yi tafiya da alqur'ani zuwa kasar kafirai an faɗi dalili ne illa dan kar su dauka su wulakanta amma yanzu kamar da malam gubi ya bada fatawa za a iya ba kafiri alqur'ani ya ce in mai fassara fassara za a iya ba shi dan ya duba ya gani yau amma ba shi wannan yayi wulakanta shi shine ba daidai ba babu musabaqati bainal khayri wa tadliliha babu da yake magana akan rigegeniya tsakanin dawakai wata biliriha an gane ku da horarsu yin wata da su idan ana so doki ya gudu sai a hana shi abinci na wani lokaci kamar yadda ake filimin ko wannan tsarin da ake aiwatin dai to shi ma doki ana so ya gudu to wannan cutar da ake masa sai a daina ba shi ta kwana kaza na da na kan yi nauyi in yi nauyi da yawa ka taɓa ganin da wasan gidan marigayi da ladi ma kano ka gan su yadda ka san jiwaye yawa su ko yawa mutum ne su za ka gan su kamar jiwaye kaga wannan aka samu jabar jabar Najeriya ai wuce shi shi ne abin da yake ne in ya ci gaye ko kai ka cikin koyi yanzu ba ka abinci shi yawa sai shi ne abin da yake za ka ta haifar da metabolic acid ko pharmacist shi ne zai in ka cika kwanta sai ya sai ka sha ruwa saboda haka wannan shi ne wannan cin a koyi za ka ga ta ibnu al-qayyim da ya zo yana magana akan abinci cewa in sun samu ne ka ci abinci sai ce alal akalli malalaci ne kai ta ku dari baka samu kafin ka kwanta sai to kaga wannan duk in mutum ya bi tsari na musulunci zai ga zai zauna lafiya amma wani za ka ga kwanan sa ga ga inda ya kwanta wallahi ya gama shi kawai ya je kudin kudi dole zuciya ta samu matsala ko a ke yanke kawai kuma za ka ga da ka fara motsa za ka ji kana jaga in ka fara taku za ka ji kana jaga Allah ne zai ke ke mu wallahi kawai yanzu lajjina gaba ɗaya lajjina mu in sai na koma gida za a bana ciwo ne kamata ya ce yanzu na ci abinci ne karatun nan ya narke kawai in na koma furut kawai furut ka haka ya kamata Allah ya dace da mu amma shi kaga mai hali sosai yana iya wannan tsarin yana yi akwai wanda yake min yana zuwa karatun mu na tufa yake min muna da tauna da shi yake min shi ai da wanda yake abinci bayan shida yake ya kuke karatu sai ga abun wani je kan yake min kullun da dare burje ke ga kullun yake ka burje ke ga wallahi mai hali ne a bidoniya ne to wannan shi ne amma kai yanzu ke tseren da kake jira ana ta yi yana nan biya san dare ba ka rika ina nawa a rika duba ka gani in muka baka gan ji ba ce to wani ya dauka to shi ne wannan horarwar udmirat wato musabaqa bainal khayl allati udmirat min al-hafiya an yi musabaqa rigejeniya tsakanin wato dokin da aka horar daga wani guri da ake kira afiya wa amadu halisan gurin shine saniyatul wada abin da za a fara daga afiya zuwa saniyatul wada shine jisan gurin aka ce za a kowa zai zo da dokin sa a gwada tsiri wanne ne ku gudu amfanin sa wannan a filin yaki yana da amfani eh wa sabaqa bainal khayl allati lam tudma min as-saniyati ila masjid bani zurayh sai kuma aka zo aka yi musabaka rigegeniya restin aka zo aka yi wannan tseren tsakanin waɗanda su kuma ƙosassun ne aka ce su kuma cikin su bari a ga wanda ya gudu an yi wa'incan ɗan shafar shafar an aka zo aka yi kuma na ƙosassu waɗanda su sun gama koyi daga saniya shi kuma zuwa masjid bani zurai wannan abdullahi bin umar kana bi man sabaka biha abdullahi bin umar yace yana cikin waɗanda aka yi musabaka da shi a lokacin da nasa doki shi ma ya shiga shi wannan habiya din wani guri ne kusa da madina eh haka ake kiransa na'am tsakanin madina da hafiya aka ce mil biyar ne ko shi da ko bakwai aka wasu da daga banu zurai kuwa shi ne banu zurai kuma su ne banu zurai bin amir su ne wannan kabila mutumin kaziraji ɗan kabilan kaziraji babu alkhairi fi nawasi alkhair kammal waqt to to mun dai gaba da kusan wancan abin yanzu kusan babu jihadi za a kira an gama da kitabul imara kusan ya fara kai tsaye bai sa kitabul jihad din bane amma kamar mun shige tun da kan wannan dawakan an shiga kitabul jihad abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa tsohon sa madaukaka Allah ka rufa mana asiri duniya da lafiya waɗanda sai mana siya da doyi na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna ƙara tuni na cewa za a ɗaura auren kai gida alhaji abdullahi gwamnati wannan katin rana asabar a masallacin falafiya ƙarfe sha ɗaya na rana sannan akwai ɗaurin auren ɗaya daga cikin wato jami'an mu na ICT Malam Ahmad Muhammad Tahir shi kuma 31 ga watan wannan watan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa muku albarka muna roƙon Allah da suna ya ta kyawawa da su mun kuma ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da suna ya ta kyawawa da su mun kuma ɗaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya ya da ma Allah madaukakin sarki ya zauna da ita lafiya masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu muna roƙon Allah da suna ya ta kyawawa masu neman abin yi Allah ka taimake muna roƙon Allah da suna sunan su kyawawa waɗanda suka yi jarabawa a makarantu ko suke yi Allah ka riko da hannayen Allah ka ba su nasara a cikin jarabawa اللهم آمنا في أعطاننا وأصل حيمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ذاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.